الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ حببنا بهذه المحضر ولتعطي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يوم ما تكلم ودسورارو assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da sake haduwa a wannan halka mai albarka da ita ce halka ta goma sha biyar a cikin silsila na al-muqtasar al-akhdari za mu tashi akan mustahabban sallah bayan mun tsaya a halka ta sha hudu akan sunnonin sallah mun yi bayani cewa sujudu sahawi tana shiga ne cikin wanda ya rage a sunna to anan sai in kara da bayani cewa wanda ya bar mustahabbi a cikin sallah ba da kabli ko ba'adi sujjadar saraukalwa ba ta jerantuwa ga wanda ya bar mustahabbai duk da su ma sunnonin akwai sunnoni mu'akkadai akwai waɗanda ne amma hukuncin su dangane da sujudu sawi hukuncin mustahabbai ne yace wa fada'iluha mustahabban sallah akwai raf'ul yadaini inda al-ihrami daga hannuwa lokacin kabbara harama hatta tuqabila al-uznaini har su kai sai kunne wannan ma mustahabbi ne wato abin kula a nan akwai wani lokacin zaga mutane sun yi haka sun daga hannunsu kore wannan an canza mustahabbin sallah mustahabbin shine hatta tuqabila al-uznaini ya zama sun kai setin kunnuwa lokacin da aka daga hannun za a yi kambar har ma daga hannun ya kai setin kunnu wato kar yayi ƙasa kar kuma yi sama a rika yin abu komi da tsafta da tsari yadda musulunci ya tsara amma mu sani hakan mustahabi ne kar kuma wani ya jira ce wanda ya daga sama ya bata sallar shi ba bata sallar ba mustahabi kawai ya bari wanda ya aje su kasa ya ba ta sallah a bai ba ta sallah ba mustahabi kawai ya bari kai ko da ma bai daga hannun ba mustahabi ne ya bari bai ba ta sallar shi ba amma mu sani waɗannan mustahabba kar mu ji cewa kuma mutum ya ba su a cikin sallah ai sallar shi ba ta bace shi a to kenan kawai zan ci gaba da barin su kawai sai ce eh ka bai ba komai fa ka sani sallar ka wata ba bari in sama wani misali wanda kila misalin nan zai ɗauke zaburin da kai abinci ne aka zo aka yi bari mu yi misali da irin abincinmu na hausa wanda ya fi kowanne shahara shi ne tuwo aka zo aka yi tuwo aka ce wannan tuwon gashi nan da miyar kuka shi ko da kufewar shi da ya da magin shi da gishiri ko mai an sa yaji da mai kaga kan ka same shi ka samu tuwo yadda ya kamata amma za ta ce ga kuma wata miya can akwai nama a ciki akwai man shanu ga ɗan yajin daddawa wanda za ka sa in kana bukata idan mutum ya ce ba zai ci mai naman ba ai ba za a ce ba zai kori yunwa ba amma dai ina ganin aka ce ga wani can da nama da man shanu kuma kofa a buɗe take ka ɗauka ya kamata ka ɗauka saboda yana da ƙare-ƙaren ababe wancan bai da su amma abinci ne to dukkan mustahabbat za ka iske abubuwan da dan ka bar su a ce ba da bata bata ba da amma dai san samu a ce ya kamata ka samu ka same shi ko kuma a ce ma'aikacin gwamnati ne sai aka ce ka zo ga aikin da za ka yi ana biyan ka a naira dubu goma a wata misali ko kuma dubu ne in ka yi shi za ka samu naira dubu goma amma wannan aikin za ka yi awa shida misali misali da muke yi da a fahimci matsayin mustahabbi wannan aikin da za ka yi na awa shida a baka dubu goma shi dole ne in baka yi ba za a baka wannan dubu goma ba amma sai aka ce kuma muƙabilin haka ga wani ƙarin extra time da za ka rika ƙara minti sha biyar a kai shi kuma zai dawo maka ƙarin wani adadin amount ɗin na kuɗi to kana da ikon ƙara wannan extra time ɗin additional time ba ka ƙara ba in dai kana da iko amma ko da baka ƙara ba komai ko baka ƙara ba komai albashinka zai shiga amma wannan allowance ɗin da ake buƙata additional time don wannan allowance ɗin ya shiga wannan kauce in ka ƙara wannan allowance ka ƙara wannan lokacin ka samu wata allowance ka ga in kana da iko za ka ƙara to su ne kan mustahabbai ba sa ba sa ibada barin su amma dai samuwan su yana ƙara kamar allowances ne su yana ƙara lada sannan kuma yana cike gifin abin da aka rasa cikin cika farallai wannan kenan sai ce daga cikin mustahabbai wa qaulul mu'ammumi wal fazzi wal fazzi rabbana wa lakal hamd cikin mustahabbai fadar rabbana wa lakal hamdu ga mamu da fazzi wato mamu wanda yake bin liman fazzi wanda yake yin sallah shi daya wanda yake shi idan liman ne zai ce sami Allahu liman hamdu mamu shi kuma zai ce rabbana wa lakal hamdu ba zai ce sami Allahu liman hamdu ba an fahimci wannan amma idan mutum shi daya ne zai ce sami Allahu liman hamidahu kuma ya kara da rabbana wa lakal hamdu sami Allahu liman hamidahu a haƙƙin shi shi mai sallah shi ɗaya sunna ce mun yi magana ta jiya a haƙƙin limami sunna ce sai dai maganan kawai duk na sallar ne suke haɗuwa sunna ɗaya ko ko duk kowace sami Allahu liman hamidahu ɗaya sunna ɗaya ce na yi bayanin wannan na kuma faɗi samar su khilaf ɗin amma a haƙƙin ita rabbana wa lakal hamdu a haƙƙin mamu mustahabbi ce ko bai yi ba sallar shi ba ta uba a haƙƙin mai sallah shi ɗaya bayan ya yi sunnar sami Allahu liman hamidahu kuma an so ya ƙara da rabbana wa lakal hamdu a matsayin mustahabi waccan sunna wannan mustahabi wacce aminu ba'da al-fatiha lil fajr wal ma'mum da kuma fadin amin idan an kai fatiha ga mai yin sallah shi ɗaya da kuma mamu wala yaqulu al-imamu illa fi qira'ati amma shi limami ba zai karanta fatiha ba kuma ya ce amin sai dai in sallar sirri ce wato anan cewa amin a sallah bayan an karanta fatiha mustahabbi ne ga mai yin sallah shi daya in yaje waladdallin amin mai sallah shi daya kenan ya karanta fatiha shi ya kuma bi da amin amin din mustahabbi karatun fatiha ko da mun san wannan farilla ne limami ko idan ya karanta ghayril maghdubi alaihim waladdallin a sallar da ake bayyana wa sai shu mamu da ke basu ce amin a matsayin mustahabbi mamu za su faɗi ta an fahimta amma limami da yake yi a cikin sallar da ake bayyana karatu ba zai ce waladdallin amin da kanshi ba zai faɗa ba idan ya faɗi wani dalilin sai bar ma musu amsa musu amin amma idan sallar sirri ce lokacin da yake wala dalilin na bayan su sun san ya faɗa ai ba su sani ba tunda a koye ne yi karatun to tunda ba su sani ba kenan ba za su ce amin ba an rasa wanda zai ce amin sai ya faɗa a madadin su aikin nasu ne amma tunda ba su san ya kai wala dallin balle su ce amin ba kamar ba kenan ba kamar a karatun da ake bayyanawa ba ko to idan yace amin wala dallin sai ce amin a karatun da ake a sallar da ake sirrar ta karatu wa tasbihu fi ruku'i da yin tasbihi a cikin ruku'i shi ma mustahabbi ne wa du'a fi sujudi da yin addu'a a cikin sujjada shi ma mustahabbi ne a sujjada idan an yi ana yin addu'a har dukkan bukatunka kana iya roƙa gurin Allah duk da malamai a malikiya ban san a sauran mazahib ba ban san a sauran mazahib ba amma malikiya wasu daga cikin malaman malikiya da yawa sun tafi akan cewa makruhi ne kai roƙi wani abu na duniya a cikin sujjadar sallar farilla amma kuma abu ne mai kyau da ya halatta ana san shi ma a cikin sallar nafila amma a sallar farilla ya kamata kar ka mai da hankalinka cikin roƙe-roƙe ka yi tasbihi kawai a fasallar farilla amma mu ji da kyau in mutum ya yi ma kuma bai bata ba shi ne abin da nake so mu kula wanda a wasu sujudi shi ma musu haɗu ne wata tsawilul qira'ati fi subhi tsawaita karatun alqur'ani wato a karanta dogon sura a cikin sallar asuba tsawaita wannan ana magana ne akan karatun sura wato a ja doguwar sura a cikin sallar asuba shi ma mustahabbi ne an so haka kaga kenan idan mutum ya zo zai sallar asuba kawai da ya kammala fatiha sai ya janyo inna a'tainakal kawthar ko ya janyo kul huwallahu ko ya janyo idza jaa ko ya janyo wal asr da dai ire-ire waɗannan gajerun surorin bai ba ta sallar shi mustahabbi kawai ya bari amma dai da da san samu ne ya ja dogayen surori ya tsawaita karatu a cikin sallar asuba wannan shi aka fi so shine mustahabbi amma in ya janyo wanda ba wannan ba bai ɓata sallar shi ba illa iyaka dai kawai ya bar mata mustahabbi ko da kan bai yi abin da sai yayi kabli ko ba a bi a cikin ta ba yace wa zuhur taliha sannan sallar azhur tana bin sallar asuba amin a tsawaita karatu ma'ana idan ka ja ayoyi kamar hamsin misali a sallar asuba to ana so a sallar azhar ka ja kamar arba'in ko talatin ya zama dai wadda ke binta a tsawaita karatu titi sallar azhur sai ce wa taqsiyuha fil asri wal maghribi amma kuma har wa yau a mustahabbi yadda yake mustahabbi ka ja doguwar sura azuba to haka ake so ka ja wadda take kusa da ta azuba a azhar kuma haka ake so al'asar da magariba ka ja gajejjerun surori su kuma wannan ba a so ka ja doguwa al'asar da magariba ba a so ka ja dogayen surori a ka ja gajejjeru wata wasu tuha fil isha'i amma a sallar isha'i ana so ka tsakaita kar su kai na azhar amma su wuce na magariba da la'asar kar su kai na azhar surorin da zaka ji a isha'i amma kuma su wuce na la'asar da magariba wato ka tsakaita shi ba duka wannan ababin mustahabi ne ba babin dole ba wa takunu suratul ula qabla thaniyati aqwala minha ai sannan daga cikin mustahabbai ya zama surar da zaka karanta a raka'a farko tafi surar da za ka karanta a raka'a ta biyu tsawo an fahimci wannan idan ka karanta a raka'a take da aya ashirin misali to ana so a raka'a ta biyu su zama ƙasa da ashirin kar su kai ashirin balle su fi wannan babu sahabbi ne ba dole ba wato babu laifi a raka'an farko misali dan ka ja kulhu wallahu sura hudu a aya aya hudu misali kawai da ka zo ta biyu sai ka ja safi aya goma sha tara babu haramci babu haramci amma dai da a ce a ta farkon ne ka ja sabbi misali a ta biyu ka ja kulhuwan lawashi aka fi so wato zaman raka'an farko karatun ta ya fi tsawo akan raka'a na biyu mustahabbi ne haka wal hay'atul ma'lumatu fi ruku'i was sujudi sannan kuma kai hai'a yanayi wanda aka sani a cikin ruku'u da yanayi wanda aka sani a shari'a wato anan al-ma'luma shar'an kenan wanda aka koyar da kai a shari'a ita ce aka sanar da kai a addini to kai irin wannan hay'a din a ruku'in ka da sujada wata hay'a ce shine idan ka zo yin ruku'u ka dauki tafukan hannayenka ka tsora su akan gwiwoyin kafafuwanka sannan kar ka yi haka ka bokare hannayenka su yi waje kuma kar ka haka ka takure su ka tallabe kirjinka da cikin ka da su a ka yi haka ka daidaita su bakin gwargwado kar ka tallabe cikin kirjinka da su wato su mu ka su yi ciki na karkai haka ita ce alhaya ma'aluma sannan kar su buɗe su ƙobare sannan kar ka ɗora su akan cinyoyinka ko kuma ka yi can ƙasa da su kan ƙwamrinka a kan gwiwoyi wannan maganar hannu kenan wannan setin shi zai baka daman gadon bayan ka tsaya daidai bai yi haka ya ɗaga sama ba bai kuma sadda ya turmiya ƙasa ba wannan ita ce alhaya al-ma'aluma a cikin ruku'u alhai'a al-ma'luma cikin sujada shine ka aje tafikan hannayenka su zama setin kunnuwanka ko setin kafadinka sannan shi ma a sujada karka bokare hannayenka su koma waje karka tabure su koma ciki sannan karka shimfiɗa zira'inka ka shimfiɗa zira'inka irin kwanciyar kare karka yi haka sannan kuma ya zama da hancinka da goshinka da kuma waɗannan a gwiwoyin kafanka da yatsun hannunka a yatsun kafanka duk sun taɓa ƙasa shine alhai'a almaluma kuma karka dunkule a cikin sujjada wanda ita ce alhai'a almaluma abin da ake so a faɗa ma in dai ka yi rukuku ko da ka ɗan ɗago shi haka ko ka sulmiya rukukun ya yi ka dai bar musu hannu saboda ba alhai'atul ma'aluma ba ce haka sujjadar in dai goshin ya taɓa ƙasa tafukan hannaye sun taɓa ƙasa gwiwoyin ƙawan sun taɓa ƙasa shikenan ya yi ko da ka bokaye hannaye ko da ka shimfiɗa zira'i amma dai ka bar mustahabi shine abin da ake so a faɗa wal qunutu sirran qawla ruku'i da kuma yin al qunutu a boye wato kar a bayyana shi ko da a cikin sallar da ake bayyana karatu to shi dai a koye shi kuma ana yin shi ne kafin a yi ruku'u na raka'ar karshe na sallar asuba wannan shi ma mustahabi ne a wannan da yana magana kan magana mu na mazhabin mu na malikiya akwai wanda suna da maganganu da yawa akan alkunutu a wajen lokaci da wajen yadda ya kamata a yi da kuma hukunci amma malikiya sun tafi akan cewa mafi yawa abinda aka so a yi shi lokacin sallar asuba a raka a ƙarshe kafin a yi ruku'u na raka a ƙarshe kuma a koyi a koyi a sirranta shi kar a bayyana shi sai ce wadda du'a uba da tashahudi da yin addu'a bayan an kammala tahiya a shi ma mustahabbi ne wa yakunu tashahudu sani atawala min al-awwal ya zama tahiyarka ta raka'a wato tahiyarka ta biyu waje daga ita zaka yi sallama tafi tahiyanka na farko tsau sannan wa tayamunu bis salami wa tahriku sababati fi tashawwudi wa tayamunu bis salam da kuma dan in zaka yi sallama ka dan karkata kanka bangaren dama ka dan haka shine kar kuma ya kai sai an wawaya ce assalamu alaikum sai ka wawaya ka gana bayan ka a'a at-tayammum ka dan karkatar da shi dama ake nufi ba sai ka kuma abin ya kai har ga juyawa da waiwaye ba ko to shine ake nufi sai ce wata hariku sababati fi tashahhud sannan idan ka zauna yin tahiya sababar ka mato ya tsarka manuniya ta hannun dama ka rika motsa ta kar ka bar ta a nade ko ka miƙe ta kawai ka bar ta ba motsa ka dan rika motsa ta kaɗan duka wannan mustahabbatu ne wannan ya gama mana maganar mustahabbai zai faɗi mana abubuwan da su ko makruhi ne a sallah ba a sanye su sai ce wa tukrahu al-iltifatu fi salati waiwaye a sallah makruhi ne to mu ji da kyau akwai waiwayen da yake zama ya bata sallah ma gabaki daya shine waiwayen da dukkan ka ka juya har ka bar kallon al-qibla gabaki dayan ka ka juya har ka bar kallon al-qibla wannan ya bata sallah amma idan jikinka yana kalle da alƙibla kanka ne kawai ka karkata ba dukkaninka bane ka karkata to wannan babu laifi a ma'ana bai ɓata sallah ba nake so ce amin bai ɓata sallah ba amma dai shi kanshi masruhi ne sai ce wata zamidul ainaini haka rufe fuska a rufe rintse ido rintse ido a lokacin sallah shi ma makruhi ne wato kana sallah ka rinsa idanunka shi ma makruhi ne an so idan mutum yana sallah ya bar idanun shi a buɗe kuma har ma ya zama inda zai rika aje goshin shi ya zama nan idan shi yake kallo wal basmalatu haka daga cikin makruhin sallah akwai fara ta da bismillah lalle wannan shine abin da mazhabar malikiyya ta tafi akai wa ta'awuzu da kuma yin a'udhu billahi wato in zaka karanta fatiha a sallah ta ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin makruhi amma an samu hadisai da suka tafi akan cewa annabi alaihi salatu wassalam yakan fara da bismillah ko da yake muhalli na sabani mai yawa a imamu shafi'i shi a mazhabar shi duk mutumin da ya fara yayi sallah a fatiha bai sa bismillahir rahmanir rahim ba wannan sallar babu ta saboda ya bar aya a fatiha shi a wannan wato asalin sabani ya taso ne akan menene matsayin fatiha a bismillahir rahmanir rahim a fatiha da kuma ayoyin qur'ani da wakilai shin fa aya ce ta fatiha ko ba aya ba ce aya cikin dukkan surorin Qur'ani banda surar Tauba ko ba aya wannan shine sabanin to amma dai malikiya saboda karfafa cewa ba aya bace a Fatiha ba aya bace a kowace sura ta Qur'ani kawai yankin aya ce a cikin suratul Naml innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim to sai suka karfafa wannan matafiyar suka ce to ganin haka ma makruhi ne mutum ya karanta ta a sallah a tinda dan kar ma ya zama wani ya ɗauka cewa aya ɗin ce don su tabbatar ba aya bace sai su karanta karanta ta a cikin sallah to duk da anan shehu mu shehu tijani radiyallahu anhu wa ardahu annabi yana da mahanga a cikin nan fahimta shehu tijani a ciki shine yace shi yana ganin a gaskiya zai karanta bismillahir rahmanir rahim a cikin sallah aka ce dan me take dalilin shi anan shi ba malike ne shehu tijani radiyallahu anhu ba malike ne duk da akwai gurare kamar guda goma da ya ɗan saba fahimta kaɗan da mazhabar malikiya daga ciki akwai wannan wurin shine karhanta yin bismillah a sallah anan sai yayi sai yayi mura'atu khilaf mura'atu khilaf din da shi shi Rasulullah sallallahu alaihi yace Imam Malik ya ce karantawar makaruhi ne a sallah amma in ka karanta ba komai sallar ta bata ɓaci ba sai ce amma imamu shafi'i ya ce karantawa dole ne a sallah har ma in baka karanta ba sallar ta ɓaci sai shi ya ce to sun samu sabani malaman nan guda biyu wannan ya ce in baka yi ba sallar ta ɓaci wancan ya ce kar kai amma in ma ka yi sallar ta yi sai ce to sai ya fahimci idan ka yi sallah da bismillahir rahmanir rahim a gurin imam malik da gurin imam shafi duk ta yi duk ta yi dan imam maliku ya ce makaruhi ne kawai in kai bismillahir rahmanir rahim sallar ta yi amma dai ka aikata makaruhi amma dai ta yi sai ce to sai ya fahimci duk biyun sun yarda in ka ce bismillahir rahmanir rahim lokacin da za ka yi sallah duk biyun sun yarda ta yi amma da za ka ƙi to ɗaya ya ce ba ce ba sai ce to in yi abin da duk biyun sun yarda ta yi ya fi da in yi abin da wani yana ganin ta yi wani yana ganin ba ta yi ba to shine sai ce zai yi bismillah rahman rahim mu yadda rika tijaniya duk muna tare da shi wa abdullahi ta'ala anhu anan a tunda shi ma malik ba haramtawa yayi ba kawai da yake makruhi ne to mu idan za mu yi sallah saboda fahimtar shi tijaniya abdullahi ta'ala anhu da kuma fahimtar da ya kare ta da dalili ba haka nan da ka ba ya kawo hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ka tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta fatiha ta ayar bismillahir rahmanir rahim duk da akwai hadisan da aka ruwaito malikawa suna da nasu hadisan da su ma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin Anas bin Malik nayi sallah bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nayi sallah bayan Abubakar nayi sallah bayan Umar amma duk ba wanda yayi bismillahir rahmanir rahim a ciki to duka dai idan an diba ne tattafan malamai za a gani akwai wani littafi da wani shehu malami daga cikin Ghana yana zato ko babar wa'id ne ko wane ne a cikin su dai cikin shehannan kuma su ne almajiran shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya rubuta shi hujjatul mubakmil na manta sunan marubucin amma na tabbata cikin almajiran shehu ibrahim ne radiyallahu ta'ala anhu kuma mutumin gane ne na tabbata na karanta littafin ma na manta sunan mu'allif din sunan littafin hujjatul mubakmil wannan littafin ya kawo hujjoji da duk wanda zai bismillah a fatiha a sallah yadda zai dogara da su ya basta bayani sosai Allah ya saka masa da alkhairi ya ce sauraka daga cikin makaruhai shi gashi ya kawo shi mai littafin kamar yadda na faɗa a wannan littafi na malikiya ne a dukkan fatawai a mawakifin za ga mawkifi ne na malaman fahimtar a fikihun malaman malikiya ne shine ce wal basmalatu wa ta'awuzu fil faridati da yin basmala da yin a'udhu billahi da min shaitanir rajim a cikin sallar farilla shi ma makruhi ne wa yajuza ne amma suna halatta fil nafli a cikin nafila wal wuqufu ala rijlin wahidatin illa an yakuna qiyamuhu haka tsayuwa akan kafa ɗaya ga wanda zai sallah sai sai dafe kafa ɗaya ya sauke kafa ɗaya ya tsaya akan kafa ɗaya makruhi ne bai fata mar sallah ba amma shi ma yakan zama ba makruhi ba idan ya ja dogon karatu tsayuwar ta yi tsawo har ta kai ga ya gaji to ba laifi zai rika ɗauke ɗaya in ta huta sai aje ta sai su ɗauke ɗaya wannan idan abin dalilin ɗaukewar shi ne tsawaita karatu ne ya ja har aka fara gajiya to wannan ba karhanci amma in ba ba dalilin komai kawai haka nan mutum ya ɗauke kafan shi ɗaya ya tsaya akan ɗaya wannan makarubi ne bai bata mai sallah ba amma dai yayi abin da ba a so waqtiranul jilaihi da kuma ya haka haɗe kawon shi guri ɗaya ana so a ɗan wara ta kaɗan ba kuma a buɗe su ba wata haka wata haka kamar kana so ka kafa wani wani abu a ana so a ɗan buɗa su to ikirarin rijlain haɗa su wuri ɗaya a manne su da juna shi ma wannan makruhi ne a cikin sallah wa ja'al dirhamin aw ghayrihi fi famihi sannan da ɗaukan wani abu anan kawai ya ce dirham amma dukkan wani abu da zaka sa a bakinka kana sallah ka jefa wani abu a baki to wannan ma makruhi ne bai ɓaci sallan ba in dai ba zai hana haruffan karatun su fita ba da akwai a cikin haruffa mun sani akwai haruffan da harshe ne ke furta su to da an tura wani abu a baki an toshe wa harshe gurin da zai kaɗa kenan duk harafin da harshe ne zai fidda shi wannan harafin ba zai fita ba kenan to idan abun ya kai zai hana harshe haƙƙin shi na fidda harafi lokacin karatu to zai kai kira a rika samun alhad a cikin karatun da zai na Qur'ani musamman in abin ya shafi Fatiha ne to wannan zai bata sallah amma idan ba zai hana fitar haruffa ba to makruhi ne shi kai shi makruhi ne wa kazalika kullu ma yushawwishu fi jaybihi haka dukkan wani abu da zai rika kawo maka tashwishi wanda zaka sa a cikin aljihu kenan a wannan gurin za mu fahimci yin sallah da waya a buɗe makruhi mutum ya bar wayar shi a buɗe ya sanya ta aljihun shi yayi sallah makruhi ne Allahumma illa sai ko idan ya sanya ta a silent amma in ba haka ba ko da vibration ya sanya wani ya bugo ko sako ya shiga musamman yanzu wayoyi da ke da wannan abubuwa na a a wasu ishma'iyya ko wannan social media yanzu nan sako zai shiga na na na facebook na whatsapp karan karan karan in ma ba ringin to za a ji vibration wannan je zai samu tishimishi ga shi a jihu ne to za mu ɗauki wannan hukuncin mu tsabbaka shi akan waya lalle ya kamata mutum idan zai yi sallah ko ya sa wayan shi silent ko wato ba vibration ba ya sa silent ga baki daya ko kuma ma ya kashe in ba haka nan ba ya aikata makruhi dan wani abu ne a jihun shi wanda zai iya ɗauke wa hankali a yace to kullum wa kazalika kullu ma yushawwishuhu fi daynihi aw kummihi aw ala zahrihi dukkan abin da zai dauke mai hankali wanda ya sa shi aljihun shi ko sanya shi a hannun rigar shi ko sanya shi a bayan shi dukkan su makruhi ne yin mu'amala da su lokacin da ake sallah wa tafakkur fi umuri dunya da kuma yin dogon tunani cikin lamarin duniya kana sallah kana ta tuna ababen duniya shi ma wannan makruhi ne sai ke kai wa kullu ma yashgaluhu an khushu'i fi salati dukkan wani abu da zai shagaltar da kai daga yin khushu'i a cikin sallah to wannan abun wato samun nutsuwa a cikin sallah kenan wannan abun makruhi ne a ba a san shi a rabar da shi a cikin sallah ina ga saboda lokaci za mu tsaya a nan abin da muka faɗe shi daidai Allah ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure Allah ya mana gafara ya yafe mana da barka annabi alaihi salatu wassalam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق تدبير الدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين